الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رادا mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi nashi mai tsarki muna fata ayoyi da zamu karanta Allah ya ba mu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana bismillah وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku babu ɗaya da zai rage illa wariduha face sai ya tizgarma wutan jahannama wannan shine wato ƙetare sirabi kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba sai ya ƙetare wannan siraɗi ɗin wannan siraɗin kuma wato akan wutan jahannama yake so da haka kowa zai bi ta kai wanda ya wuce shine ya tsira shine mai risala yake cewa wa qaumun akwansu mutane aw baqatkum fiha a amaluhum ayyukansu za su wanzar da su a ciki yawa sai su fada ciki mutane za su wuce bi kadari a amalihim da gwargwadon ayyukansu da suka yi a nan gidan duniya wanda ya aiki na alkhairi mai yawa to zai shige annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda zai shige kaman walƙiya haka zai wuce kan wannan sirari din akwai wanda zai shige kaman tsuntsu wajen wato tafiya akwai wanda zai wuce da kyar akwai wanda zai wuce ma yana ja da gindi zai haye wannan sirari din wasu kuma a nan za su faɗa cikin wannan wutar Allah ya ce kana ala rabbika wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika lallai wannan ya kasance ga ubangijinka hatman alƙawari ne maqdiyan wato hukuntacce dole kowa sai ya bi hadisi ya inganta cikin littafin Imam Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ƴaƴan shi guda uku suka rasu to wannan ba zai ɗanɗana azaban wutan jahannama ba sai dai wannan na shigewa kan siradi din Allah zai gafarta mishi mun gane ko to kaga yana nuna mana shi ma yin imani da siraɗi wannan wajibi ne kan mumine wajibi ne kan musulmi ka yi imani cewa eh a ranar lahirar na akwai siraɗi wanda kowa zai wuce sannan mutane za su wuce suna riga gemiya bisa gwargwadon ayyukansu da suke a nan gida na duniya ya Allah ka sa mu ninninka ayyukanmu na alkhairi ayyukan da muka yi na saɓanka ya Allah ka yafe mana. Na'am.
Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
Allah ya ce sun manunajji ko sun manunji an yi karatunsa da haka sai mu tseratar da allazina wayannan da taqaw suka ji tsoron Allah ai suka kiyaye shirka wal kufri da kafirci min ha daga wannan wutan duk wanda bai shi shirka bai shi kafirci to ba zai fada cikin wuta ba wa nazar zalimina muna barin azzalimai sune kafirai da kuma mushrikai fiha a cikin wannan wutan jisiyan suna gurfane wato nan za su fada ya Allah ka tsare mu na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا na'am قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا Na'am, to can Allah ya ce illa wariduha, Malam yana so ya fassara mana wannan menene ake nufi da alwurud din nan. Ya ce alwurud ala sirati fa innahu mamdud mamdudun alai alaiha, wato wannan sirati an an shimfiɗa shi kan wutan jahannama. An samu hadisi daga Jabir. Mina Abdullah wani hadisi malama hadisi kai Imam Albani ya da'afa shi yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa al-wurudu ay ad-dukhulu fala yabqa ba zai wanzo barran wala fajiran wato mai biyayya da mai fajirci illa da kalaface ya shiga wannan wutan ya ketare wata kuna za ta kasance alal mu'minina akan mu'minai bardan wa salaman kaman can na annabi Ibrahim kul ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim to haka wannan wuta za ta kasance mai sanyi da aminci kan muminai lokacin da suke ƙetare ta. Na, shi ne ta kunu bardan wa salaman, kama, kama kanat ala Ibrahim, kamar yadda kasance ga annabi Ibrahim. Wa fil hadis ya zo cikin hadisi, fata kulin na wutan nan za ta ce lil mu'mini ga muminai, jur ya muminan, ka ƙetare ya kai mumini, faƙad fa'anuraka lahadi, haƙiƙa haskenka ya bisha wannan wato ruruwa nawa, saboda haka mumini ba zai ji zafin wannan wuta ba, ya Allah ka sa muna cikin wanda za mu ƙetare. Allah ya ce, Suman najin lazina ta ƙau, an karanta ko, an karanta wai za ta tila? Na'am. Allah ya ce wai za ta tila alaihim idan aka karanta ga muminai wal kafirina da kafirai fi duniya a nan gidan duniya aka karanta musu ayatina ayoyin mu shine alqur'ani bayyinatu wanda suke wato bayyanannu ai sune wa bihar qala allazina kafaru kafirai zaka ji suna cewa lil ladzina amanu ga wayannan da suka yi imani ayyul fariqaini wanne ne mu ne ko ku khairun wannan muka fi khairun maqaman muka fi mazauni mu da ku ne tsakanin mu ko ko ku wane ne wanda ya fi wato gida wa Hassan Nadiyan ya fi kuma kyawun majalisa na hannu ne mu ne ko ku waye a ciki kaga wannan izgili ne ga muminai din kuna karanta mana ayan Allah kuna dada kuna dada talaucewa ana faɗin haka ai kuna karantar da mu ayoyin Allah kuma ana dada talaucewa to wane ne yafi ku da kuka ce kun yi imani da Allah amma kuma gashi nan kuna cikin talauci na'am Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athafan wariya Allah ya ce wa kam ai da yawa wannan ita ake kira kam kabariya mun gane ko kam a cikin larabci guda biyu ne akwai kam istifhamiya akwai kuma kam kabariya to wannan kam kabariya kenan Allah ya ce wa kam da yawa a halakna mun halakar da qablahum gabanin su min karanar al'ummoma daban-daban min al'umamil mabiya daga al'umma wanda suka riga suka shige hum ahsan su wayannan al'umman da aka kifar da su aka halakar da su su sun fi su ahsan asasan sun fi su wato tarkace na dukiya na duniya malan wa mata'an dukiya da kuma tarkacen gidan duniya sun fi kafirai na yau yawan wannan arziki da amma Allah ce mun halakar da su gabaki daya hum ahsana asasan wa riya sun fi su kuma abinda za a gani da ido ma ayi sha'awar su to amma duka labarin su ya riga ya wuce ai manziran minar ru'ya to kamar ai fa kama a halaknahum kamar yadda muka halakar da su likubrihim saboda dalilin kafircin su a halaka haulai hakan na waɗannan su ma na yau za a halakar da su na'am قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا to kul ka faɗa musu man kana tunda abin ya kasance haka ne to duk wanda ya kasance fi dalalata cikin bata to falyamdud lahu rahmanu Allah ya ja kwanan shi mun gane ko ya ja kwanan shi maddan jan kwana fi duniya a wannan gida na duniya din ya ci gaba da batan kawai ku je ku ci gaba da batan naku gabaki daya mun gane ko da mu din man kana duk wanda ya kasance man din nan ai kafurai da kuma muminan duk wanda yake kan batan ya je ya ci gaba da batan nashi mun gane hatta حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون na'am فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا Na'am, hatta izara wa har sai sun lokacin da suka gama yi abin abin da ake musu alkawari da shi. In mal azab, ko dai azaba kalkatil kamar a kakkashe su wajen yaƙi wal asr a kama su a bisa bayi, wa in masatu ko kuma ma tashin kiyama ta zo ga baki ɗaya, to fa sai alamuna a wannan lokaci da su sani. Man huwa sharrun makanan wanne ne wanda ya fi mafi sharrun wajen zama wa abu jinda wanne ne kuma ya fi raunannen wato ah, jund shine eh, tawaga ai a wanan masu masu taimako a hun su kafirai ne amul muminina ko kuma muminai a ranar ne za su bayyana za su za su tantance wato su gane ƙarfin muminai su gane kuma rashin ƙarfi nasu na kafirai wa yazidillahu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى Mm.
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Na'am wa yazidillahu Allah na ƙari masuwa allazina ta dau wannan wanda suka nemi suka bidi imani yana ƙara musu hudan wato shari'a bima yanzila alaihim min alayat daga abinda Allah yake saukar musu na daga ayoyi daban-daban wal baqiyatus salihatu wato ayyuka nagari sune wannan wanda suke wanzuwa hiya da'at sune wato ayyuka na da'a tubqa tana wanzuwa da sahibiha ga mai ga mai yinta duk mai yin aiki na ɗa'a to wannan aikin yana wanzuwa gare shi mana ladanta ana taskance mishi Allah ya ce to wannan ayyuka na gari khairin su suka fi inda rabbika wajen ubangijinka sun fi sawaban wato lada wa khairun maradda su ne kuma abin da ake nufi wato fiyayyen abin da ake nema ai ma yurabbi ilai abin da ake komawa zuwa gare shi wa yarju bi khilafi amalul kufar sabanin ayyuka na kafirai ya Allah ka tsare mu na'am أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا To Allah madaukakin sarki zai bayyana mana a cikin wayannan ayoyi abin da yake ba da mamaki ga kafirai allati la tastanidu ala hujjati wanda ba, ba wani hujja suke dogara da shi ba amma abin da suke da shi sai yana ba su mamaki yana ba su farin ciki Allah ya ce a fara'aitar lazina kafaru ba ni labarin na wannan wanda suka ka- eh, eh, a fara'aitar lazina kafaru ko eh wannan wanda suka kafirce bi ayatina da ayoyinmu lamma tiliyat alaihi lokacin da aka karanta mishi misalul asi ibn wa'il misalin asi dan wa'il shi asi dan wa'il kamar yadda yazo cikin hadisi akwai wannan da ake kiran shi khabbab yana bin sa bashi da yana bin sa bashi sai ya je akan ya biya shi wannan bashi din yace ba zai biya ba da yace ba zai biya wannan bashi ba aka ce sai yace masa to randa za ka biya ni gobe kiyama kamar misali ya faɗa mishi haka sai ce ai har in za a tashe ni gobe kiyama ko to za a tashe ni da dukiya na da ƴaƴana ma gabaki ɗaya to shine Allah yake cewa afara aitan lazina kafaru eh, afara aitan lazi kafara bi ayatina ba ga- ba Allah bar wani wanda ya kafirce da ayoyin wa qala yake fadi istihza'an domin izgilanci yake cewa la utayna lallai za a bani malan dukiya wa waladan da kuma ƴaƴana duk za a bani su to Allah ya ce tambaye shi aqala أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Fadalal gaiba shin ya tsinkayi gaibi ne, alamahu ya san abin da ke fake, ami ta kaza yin da rahama na ahadin ko kuma ko wani alkawari wanda ya ɗauka tsakanin shi da Allah, yuta ma ƙalahu wanda ya ɗauki alkawarin cewa Allah ya ɗauki alkawarin za a bashi abin da yake faɗa. Shin an yi wannan alkawari da shi, ko kuma ya tsinkayi lahiran ne ya je ya ga gayen da take. Bayan Allah ya ce yau malayan fa malun wala banun rana ne wanda dukiya da ƴaƴa ba su amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zake ma Allah da zuciya wata ke salimiya salimin mina shirki babu shirka a ciki babu kafirci a ciki babu nifaka shine wanda yake samun babban rabo a wannan rana din na'am كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا wa kalla wannan ba haka bane la yuta zalika ba za a bashi komai ba kowa zai tashi ranan kiyama ba komai tare da shi ba riga ba wando ba kowa rana ne yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhan sha'ani yughni haka za a tashi a wannan rana ba kowa zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa ranar kiyama kowa zai tashi huffatan urratan babu takalmi babu wando babu makaci haka kowa zai tashi a wannan rana to saboda haka shi an bashi labari ne ko kuma ya je ya ga kiyama har da zai ce in dai za a tashin kiyama to shi kan zai je ya tarar da dukiyan shi a wannan waje din Allah ya ce inna atalal ghaiba min takaza inda rahman ar kalla Allah ya ce tabbas wannan ba haka bane sanatu ba amma za mu taskance ma ya kula abin da yake faɗi din nan wala muddu lahu ko sannan za mu yi mai ƙari min al azabi daga azaba maddan ƙari ai tazidu bi zalika azaban fawqal azabi za mu ƙara azaba kan azaba a kan shi ta dalilin kafirce wannan da ya yi na'am ونرثه ما يقول يأتيها فردا eh wannan rusu za mu gadar da ma ya kula abin da yake faɗi din na min malin waladin na daga dukiya da ƴaƴa wayati na da yazo mana yawmal qiyamati ranan kiyama fardan shi kadai la malin lahu wala waladin babu dukiya gare shi babu da hakan nan da yazo ya same mu kowa ma dan ma da aka haife shi shi ma hakan da yazo ya girma da girma ba haka da yazo kowa haka da yazo likullin ri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni kowanne mutum ma al'amarin da ke gaban shi ya sha karfin sa baya kula kowa hakan nan za a gudu kowa zai gudu ma kowa na'am واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا eh wata ka zo su kafirai sun riki min dunillahi kuma bayan Allah autanan sune gumaka sun riki alihatan wato sune abubuwan bautan su liya kunu lahum izzan domin su kasance a awanan a- aza'an wato masu taimaka musu ai shufa masu ceton su inda Allah wajen Allah bi Allah ya azubu kan cewa ba za a azabtar da su ba to wannan ba zai yi ba kalla كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Allah ya ce kalla la mani'a min azabihim babu wanda zai hana azabtar da su sayakfuruna da sannu za su kafirce eh eh ah, ah, ah, kalla sayakfuruna bi ibadatin za- za su ki wato su wayannan gumaka da aka da aka bauta musu su ma za su zo su tsaya su su ki ibadatin wannan bautan da aka yi musu a nan gidan duniya su ma da aka sassaƙa su ake bauta musu za su ƙi wannan bauta da aka musu a ranar kiyama su ce a a ba mu kuka bautawa ba kamar yadda shaidan shi ma ranar kiyama zai fito ya ce a a mun gane ko iyaka dai na kiraye ku fasa jaftilli sai kuka amsa mini saboda haka fala ta lumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni yau ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhiya ku dinnan ba ku kasance wanda zan iya tseratar da ku ba kuma ba za ku iya tseratar da ni daga azaba ba ba a yi wannan ba a shine waɗannan gumaka su ma sayakfuruna za su kafirce bi ibadatin da bautan da aka yi musu a nan gidan duniya mun gane ko za su ce ma kanu iyana ya abuduna wayannan kafirai ba mu suke bauta ba sun bauta masan ransu ne wa yakununa alaihim didda za su kasance wato abokanan gaba a gare su ranar kiyama alam tara ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Allah ya ce alam tara shin bai gani ba anna ai mu ne arsalna shayadin muke aiko shedanu eh alal kafirina akan kafirai ta uzuhum suna ziga su izan zigawa wato suna shushuta su suna dada kamba masu suna dada bude musu hanyoyi na tsiya iri iri iri iri su kuma suna bin wannan kadarko suna bi ɗaya bayan ɗaya yau in sun yi wannan tsiya gobe sai su ƙara akai jibi ma sai su ƙara suna renewing din wannan tsiya din na'am فلا تعذب عليهم Mm.
إنما نعد لهم عدا fala ta ajal alayhim kada kai gaggawa ma akan su bi talabil azabi neman a azabtar da su a'a inna ma na'ud lahum adda lallai mu mun kidanya su mun kidanya allayali kwanaki wal ayyamu da dararraki da ayyamu da kwanaki awul anfus anfasu ko kuma ma numfashin da za su yi iddan kididdigawa ai ila waqti azabin zuwa lokacin azaban suna nan zuwa mun riga mun taskance wannan babu wanda zai tsere mu waɗannan kwanaki din na'am يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Allah ya ce yau rana ne fa da nashirin mutakina za mu tattaro almutakina za mu tashi wa'yan wanda suke masu takawa bi imanihim ta dalilin imanin su ilar rahmanu zuwa ga sarki mai rahama wabdan wato cikin karabka Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in an tashi mutane ranar kiyama banda wancan tashi na kabari mun gane ko tashi na ranar kiyama ba- akwai tashi guda biyu akwai na kabari wanda mutane za su taso idan an hura ƙaho na farko na biyu kowa zai tashi ya fito daga cikin kabarinsa sannan kuma haka za a tattara a tafi wato zuwa inda mahashar yake to ayyukan da mutum ya yi ne kyau a gidan duniya a nan ya ce su ne da su kwantu kamar abin hawa sai shi wannan mumini ya hau wannan abin hawa ɗin to hakan nan za su tafi har a kai su zuwa gidan aljanna ya Allah ka sa muna ciki annabi sallallahu alaihi yana fassarawa cikin wani hadisi da ke cikin littafin nasa'i kan cewa za a siffanta wannan aiki da kai a nan gidan duniya bi ahsan mafi kyawun siffa ga gwalagwalai nan a jiki haka za ka hau kan wannan aikinka da kai a gidan duniya ya kai ka har cikin gidan aljanna ya Allah ka sa muna ciki wani suƙul mujrimina
ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا wani suƙul mujrimina za mu za mu karkada almujrimina kafirai wato a tura su ana kora su ila jahannama zuwa wutan jahannama wurdan suna masu cike da da da, da kishi na ruwa suna tafiya a ɗashanan suna jin kishin ruwa haka za a kai su mun kawo kuma ranar kiyama ab suna shiga wuta abin da za su soma nema kenan shine ina ruwa wa in yaghisu yughasu bima'in kalmuhil yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa Allah ya ce idan suka nemi ighasa wato eh, taimako na ruwa ighasu za a taimaka musu bima'in da ruwa kalmuhil kal- ka- ka- ka- kamar narkakken dalma haka ruwan da zai zo yana tafarfasa yashwil wuju lokacin da suka ɗauki ruwan za su sa a bakinsu sai wannan fuska gaba ɗaya ta kwaɓe gaba ɗaya na naman nan ta faɗa ciki kuma dole sai sun sha bi isa sharatir da wannan abin da za su sha wasa'an murtabaka tir da wannan gida kuma da suke na wuta ya Allah ka tsare mu na'am لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا la yamlikuna shafa'ata wannan rana ba wanda ya mallaki ceto illa man ittakaza sai aya tuno ne 88 na'am illa man ittakaza sai dai wannan wanda ya ya rika ya riki ar-rahman na'am wa nasuqul mujrimina ila jahannam la yamlikuna shafa'ata babu wanda ya mallaki ceto wato mutanen nan basu mallaki wani mai ceto ba illa man ittakaza mi- wanda ya samu ceto shine wanda wanda ya riki ahadan alqawari zuwa ga zuwa ga sarki mai rama ai shahadatin shine wato kalmar shahada Allah ilaha babu abun bautawa illa Allah sai dai Allah wa tabarru'u min al-hawl wal quwwati illa billah sannan kuma ya tabbatar babu wani karfi babu tsini ba dabara sai dai ga Allah wa da raja'i ghairillahi sannan kuma bai nemi wani wajen koma ba sai dai zuwa ga Allah kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa to wannan su ne wanda za, za a cece su Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci al'ummansa zai ceci al'ummansa Masa- annabawa za su yi ceto annabi zai yi ceto annabawa za su yi ceto salihan bayi na gari su ma za su yi ceto annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai gushe ba yana ceton al'ummansa daga wutan jahannama har zai ceci duk wanda ya mutu da kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu da wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece shi a gidan a gidan kiyama ya Allah ka samu na cikin wanda suke za a cece su a wannan rana din na'am وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا Na'am, wa ƙalu su kafirai kenan, minan Yahudi daga cikin Yahudawa, Nasara da Nasara, wa man za'ama da duk wanda ya riya minal Arabi daga cikin Larabawa, annal mala'ikata ya riya cewa lallai mala'iku banatin lahi ‘ya'ya ne na Allah. To, su waɗannan sun ce, ita kazan Rahmanu walada, lallai sarki mai rahama ya rikida. Ƙala lahum sai Allah ya ƙala lahu ta'ala Allah ya ce laqad jitum lallai kun zo da shay'an wani al'amari iddan wato abin ki. babban al'amari abin ƙi kun zo da shi, duk wanda ya da'awan cewa Allah yana da ɗato wannan fa ya zo da babban al'amari. Annabi sallallahu Alaihi wasallam cikin littafi ma Bukhari yana cewa, Allah yana cewa bayi sun zage ni. Menene zagin Allah nan shi ne lokacin da suka yi da'awan cewa Allah yana da ɗa wannan zagi ne ga Allah. Mun gane ko sun ce Allah yana da ɗa alhali lam yalid wa lam yulad. Allah bai haifa ba ko ba haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yayi kama da shi a zatiyar shi. Na'am, laqad ji'tum shay'an idda kun zo da babban al'amari wanda yake mummuna abin ki. Na'am.
يكاد السماوات يسخرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Na'am, ya kadi samawati, au ta kadi samawat, wato sammai sun kusa ya tafattarna, su kyakkece su zubo, idan samawun fatsarar ko? Su kyakkece su zubo minhu daga wannan zance da aka yi saboda firgici na wannan zancen cewa Allah na da ɗa. To ina waɗanda suke cewa tukunna annabi Isa ɗan Allah ne. Mun gane ko? To wannan zancen faɗinsa kawai sammai ta yi kusa ta kyakkece duk ta zubo ƙasa a dalilin wannan al'amari zance da aka faɗa wanda yake mai muni. Takadin samata ta fatsar min wa tanshaqul ardu ƙasa ta yi kusa ta kece komai ma ya zube ga baki ɗaya. Wa takhirul jibala haddan sannan kuma wato ah, aljibal wa'annan duwatsu su- su silmiyo haddan suna rididdigewa ta dalilin wannan kalma da aka faɗa na cewa Allah na da ɗa. Menene dalilin wannan zubewan sama da ƙasa da duwatsu?
أن دعوا للرحمن ولدا An da'au saboda an yi da'awa lirrahmani ga sarki mai rahama waladan cewa yana da ɗa, ala ta'ala.
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Wa bayan baji bai dace ba, lirrahmani ga sarki mai rahama an ya tafi zuwa da ya riki ɗa, ba zai yiwu ba, ba shi da ɗa kuma shi kaɗai ne cikin zakiyan shi. In kun ce Allah, Allah, Allah ne, Annabi Isa Allah ne, Maryam Allah ne, shine Trinity ko? To wane ne mai ba da hukunci? Kun lauka da fihi ma alihatin illa la, la fasadata. Da a ce akwai wani Allah wanda ba shi ba, akwai wani Allah a nan, a nan shi ma yana nan yana da awan shi Allah ne, to la fasadata da sama da ƙasan duk sun lalace. Domin Allah zai ce a yi kaza, wancan ko zai ce a yi kaza. Yau ana sanyi, wannan ya ce a yi sanyi, wannan ya ce a yi zafi, da komai ma ya lalace da babu abin da zai yi motsi, saboda haka Allah shi kaɗai ne. Ahadun samadin, mun gane ko? ahadun samadin Allah shi kadai ne na'am ah, Allah ya ce إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا in kullu babu daya ai in a bi ma'ana ma'anan mun gane ko babu daya man fi samatun da ke cikin sammai wal arbi da kasan nan me rai da marar rai me numfashi da marar numfashi illa ati rahman abdan face ya je ga sarki mai rahama yana mazaunin bawan shi zalilan kaskantacce khadi'an wato mai sunkuyar da kai yawmal kiyamati ranar kiyama wa minhum daga cikin su ma uzairu akwai uzairu da annabi isa duk baki daya wa qalat al yahudu uzairu ibn allah yahuda suka ce uzairu dan allah ne wa qalat an nasara masihu ibn allah nasara suka ce annabi isa dan allah ne to duka da annabi isan da uzairun da su yahudawa da nasara da sauran al'umman duniya gabaki daya da dabbobi da kowa da komai kowa zai je ma Allah yana bawa kaskantacce ga baki ɗaya. Za a je a taru a rasa kuma yanda za a yi. Gashi nan filin kiyama ya cika maƙil kowa ya zo, dabbobi sun iso, aljanu sun iso, mutane ma sun iso, duk an taru a farfajiya guda ɗaya kuma an rasa yanda za a yi. an rasa yadda za a yi a wannan rana ɗin a nan ne fa za a ce to fa yanzu kan sai a koma ina suwa ne ina manya-manyan annabawa a koma a je a roƙe su su je su roƙi Allah sai an samu tsani su je su roƙi Allah Allah ya yaye mana wannan azaba ta ranar kiyama ga ga zufa nan ya malala ko ina kowa zufa gwargwadon jariman shi a gidan duniya gwargwadon zufan shi a gidan lahira da wahalan da zai sha a gidan lahira to za a jefa a soma godo ana roƙo a kan su je lallai a jefa a roƙi Allah a yi hisabin ma domin a huta da wannan haka za su tsaya a wannan hali shekara arba'in kamar yadda aka zauna shekara arba'in bayan hurin ƙaho na farko aka yi hurin ƙaho na biyu za a tashi a zauna shekara arba'in ana jiran ma hisabi ne kowa bai san ina ne zai je ba to hakan nan za a tafi hakan nan za a je haka na annabi zai je ya yabi Allah ya yi ya roƙi Allah Allah ya ce tashi roƙi duk abin da kake roƙa za a baka ya roƙa a yi hisabi sannan fa sai a zo fa da abin nan suke wa yuba ul mawazin bil qist da adalci za a zo a ajiye shi ba man sakulan mawazinuhu wa man khafat mawazinuhu kowa ya san inda zai je anan za a auna wato ayyukan bayi duk wanda ma'auninsa ya yi nauyi na alkhairi wawa fi ishatin radiya wa man kafar mawazinu wanda ayyukansa na sharri su suka ɗaukaka to wannan aiki na alkhairi ya yi sauƙi to wannan fa ummuhu hawiya wasu ma kuma fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana akwai wanda ma ba ma sai an ɗora kayansa akan sikeli ba saboda babu abin da za a ɗora to hakan nan kuma dole mu kiyaye abu ɗaya shine nan sallallahu yake cewa al-muflis shine wanda zai je da ayyukan alkhairi da yawa gidan kiyama amma ya tashi ba shi da komai an yi komai da shi ayyuka na alkhairi komai ya aikata duk abin da ake yi na alkhairi ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san wane ne wannan muflis sabai suka ce shine allazi la dinara lahu wala dirham wanda wanda ba shi da dinari ba shi da komai shi muke kira muflis da larabci wanda ba shi da komai ya ce a al-muflis shi ne wanda zai je kiyama da ayyukansa cikakke na alkhairi amma a nan gidan duniya ya zagi wannan ya ha'inci wancan ya cuci wancan ya cuci wancan to a ranar kiyama kuma a sakamako za a bayar na adalci sannan kuma kowa yana neman ina zai rarumo abin da aka da aka cuce shi ya je domin ya samu ya ƙara akan aikinsa to wannan yana zaune wannan zai ballo ya zo wani fa ya cuce ni kaza to sai a ebi daga ladan shi wannan mai ladan sai a iba sai a ba mu wancan domin sai a yi wannan aiki din wannan ma ya zo ai ya cuce ni kaza sai ya ebo a bayar wannan ma ya cuce ni kaza sai a ebo a bayar mun gane ko mutane nawa ne ake bin su bashi daga mai bin su bashi ya mutu ba sa sakata da wannan magana ko a wannan cikin ɗan cikin kwana uku nan ma abin ya faru shi wannan yana bin su bashi kuma ya rasu sai ya zo ya ce a shi ne mai bin mamacin bashi amma saboda haka ya yaƙe aka ce je ya kawo takarda shi kuma bai iya karatu bai iya rubutu bai je ya kawo takarda sai ya gashi ana bin sa dubu ɗari shida da hamsin shi ne mamacin ne yake binsa dubu ɗari shida da hamsin. Ba wai shi ne ba ana bin mamacin ba. To ka duba irin cin amana irin wannan, to in aka je lahira wannan zai taso ya ce to ai yana binsa kaza kaza a ebo ladan shi a bayar, wannan a ebo har sai lada ya ƙare. Sai kuma ga da nazan mutane ai ni ma ya cuce ni. To ya za da me za a biya shi? Babu, to sai a duba a wayannan mutanen ina su kuma zunubansu. sai a ɗauko sai a ƙara ma wannan sai a ɗauko sai a ƙara masa to wannan shi ne almublis sai ya tafi gidan jahannama to wannan dole sai mun kiyaye shi yasa ka zauna a tsakaninka da jama'a babu wannan cuta din in ka san ba za ka iya ba ka ce ba za ka iya ba tun farko amma a samu kai kan a cuce ka amma kai kar ka yadda ka cuci wani sai ka riƙe wannan hadisi na labarara wa labirara babu cuta babu kuma cutarwa kada ka yadda kai a lissafa ka akan kai ne ka yi cuta gara a lissafa akan cewa an cuciwa ne mun gane ko to Allah ya ce laqad ahsahum ko in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kowa zai je ma Allah yana bawa laqad ahsahum zai zai kiyaye su wa addahum adda kullum ati yawmal qiyamati farda na'am لقد أحصاهم وعدهم عدا نعم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم كون آتي زاس جمع الله يوم القيامة رانا قيامة فردا سنة تيدي بلا مال ولا آه ولا نصير باب دوكيا باب ميتي مكو يمنعه وند زي تيمكيشي كوا شي كتنسى زي جي kar ka ce kana da ‘ya'ya goma, ‘ya'ya ishirin, ‘ya'ya talatin za su taimake ka babu. Yawa babu wannan taimako tsakanin ɗa da uba, tsakanin ɗa da uwa, tsakanin uwa da ɗa, tsakanin wa da ƙani, babu wannan taimako kowa nashi za ta fi shi a wannan rana, ya Allah ka tsire mu. Na'am, innal lazina.
إن الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Allah ya ce innal ladzina amanu sai wayannan da suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki na gari sai ja Allahumur rahmanu da sarki mai rahama zai sanya soyayyan su wato fi ma bainahum cikin abin da ke tsakanin su yatawadduna wa yatahabbuna wa yuhibbuhumullahu za su yi soyayya a tsakani sannan kuma wa yuhibbuhumullahu ta'ala Allah zai so su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cikin wani hadisi kan cewa Allah zai kira mala'ika ya ce ma mala'ika Jibril ka faɗa ma sauran mala'iku na sama gabaki ɗaya, ni ina son wane. To haka wannan faɗan ni ina son wane zai sauko har duniya, shi kenan sai ga soyayya tana shiga tsakanin wane da sauran jama'a. To hakan nan ma in Allah ya ƙi ɗan adam zai faɗa wa mala'ika Jibril ka yi shela ma dukkanin mala'iku cewa ni ina ƙin wane. To hakan nan wannan kuma ƙiyayya za ta faɗo har gidan duniya kan cewa ƙiyayya a tsakanin shi da sauran ba wai suna ƙin shi da wani abu ba suna ƙin shi don yaƙi Allah ne gabaki ɗaya. Hakan nan wannan soyayya suna son shi ne don ya so Allah, to Allah shi ke jefa wannan soyayya ɗin fa inna ma yassarnahu.
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لجا Na fa inna ma yassarnahu lallai mu ne yassarna muke sauwake wannan alkur'ani bi lisanika kan harcenka da larabci logatika shine loganka ta larabci da tubashira bil mutakin da kai bishara ma wa'annan wanda suke jin tsoron Allah alfaizina wanda suka rabota bil imani da imani wal amilina ko masu aiki bi mutaba shari'ati da abinda shari'a ta hukunta wa tunzira sannan kuma ka gargadar da ka gargadar bihi da shi wannan alqur'ani ka gargadar da kauman mutane laddan wato masu tsananin jayayya na'am وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا To, kam da yawa irin kam namu na baya, a halakna ai mun halakar da kablawun gabanin su karnan wato al- am- al'ummomi min al'ummamin madiya, eh, bi takzibihim rusulatai inda suka kare ta manzanni muka halakar da wayannan al'umma din. Hal ce su shin ka samu minhum daga cikin su min ahadin ka ga wani daga cikin irin wayannan al'umma din? Aw tasma'u lahum rizqan ko kuma ka ji sautin wani ma daga cikin su babu sun tafi sun kare. ba ma za a san su ba, ba kuma an san su ba, kuma sun al'umma ne da yawa wanda aka halakar saboda ƙaryata manzanni. Mun zo ƙarshe wannan aya ta suratu Maryam, ah, sura ta suratu Maryam, insha Allah za mu tsaya a nan, gobe za mu tashi a sabuwar sura abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.